محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة عشرين دقوكو قوة جماد الثاني هجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوا مدينة شكرا جبودة دريه دي أربعين دشدة wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan goma sha biyu miladiyar rayuwar annabi isa ibn maryama in sahha dubu biyu da ashirin da hudu gama wannan masallaci mai tarin albarka masallacinmu na juma'a herkwatar wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'atu wa iqamatus sunna kungiyar da almarhum sheikh isma'ila idris bin zakariya ya kafa Allah ya gafarta masa babban malamin mu Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah yi masa rahama iyayenmu na haihuwa Allah ya gafarta musu Allah ya ba su aljanna muna ƙara addu'a ga jagoran mu shugaban majalisar malamai ta ƙasa da ƙasa fadilatu Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir Allah ya ƙara wa malam lafiya da kariya da tsaro mataimakin sa na ɗaya fadilatu Sheikh Yusuf Muhammad Sambar Gacikon da mataimakin malam na biyu fadilatu Sheikh Sa'idu Hassan Jingir da shugaban kungiya da daraktan agaji da sauran shugabannin jihohi ƙananan hukumomi da rassa da mu almajiransu Allah ka haɗa mu a gidan aljanna Allah ka haramta ma wuta cin naman jikinmu ‘yan uwa al'ummar musulmi kama wannan masallaci mai tarin albarka da ke bakin kasuwar jimeta a nan cikin garin yola kwatar mulki na jihar adamawa kuma a cikin wannan ƙasa mai albarka ta Najeriya. mun gabatar da wa'azi na musulunci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana arzikin gamawa da duniya lafiya. Allah ya kyautata ƙarshenmu, Allah ya ba mu ikhlasi a cikin ayyukanmu, Allah ya sa kuma mu hira wannan aiki a gidan aljanna. Allah rama mu ɗan gangara filin alƙiyama sai mu ji yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa a ta amurullahi fala ta sajiluhu.
أتى أمر الله فلا تستعجلون سبحانه وتعالى عما يشركون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a ce amrullahi fala tastajilu al'amarin Allah ya zo jama'a ga kiyama ta tunkaro mu fa kada mu yi gaggawa subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbata ga Allah madaukaki amma yushrikuna barin abin da mutane suke hada Allah da shi iqtaraba lin-nasi hisabuhum اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون iqtaraba lin-nasi hisabuhum hisabun mutane ya kusanto wahum fi gaflatin mu'riduna amma wasu ba sun gafala sun juya sun kauda kai sun bar umarnin Allah sun bar umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhan nas taqu rabbakum يا أيها الناس اتقوا ربكم إن الزلزلة إن زلزلة الساعة شيء عظيم ya yi hannasu taɓo rabbakon ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku inna zalzalatar sa'ati shay'un azim lalle girgiza na alkiyama al'amari ne wanda yake mai girma imamu muslim ya fitar da hadisi a cikin sahihinsa an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abi huraira sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan tsira annabin rahama sallallahu alaihi wasallama ya ce yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala nas Allah zai tattara mutane ga baki ɗayanmu fa yaqumul mu'minuna mu'minai za su tashi hatta tuzlafa lahumul janna har za a kusanto musu da aljanna Allah ya sa da mu ciki فياتون آدم صلوات الله عليه زام تفورن النبى آدم أمين شر الله يتبت أقريش فيقولون يا أبانا زام يا بابم يا كي النبى آدم استف- استفتح لنا الجنة كبود من قوفر جدن الجنة روجع الله سبحانه وتعالى يبود من قوفر الجنة فيقول في النبى آدم يتي وهل أخرجكم من الجنة أي با أبن دي فتد بابنكو دقا جدن الجنة illa qadiyatu abikum face kuskuren da babanku yayi laifin da babanku ya aikata lasu bi sahibi zalim annabi adamu zai ce ba ni ke da wannan matsayi ba ba ni da ikon da zan sa Allah ya bude aljanna idhabu ila ila ibni ibrahim ku tafi zuwa ga ɗana annabi ibrahim khalilur rahman fa ya tuna ibrahim za mu tafi wurin annabi ibrahim fa ya kuli ibrahim sai mu ce sai nabi ibrahim ya ce lasu bi sahibi zalik ba ni ke da wannan matsayin ba ban isa in sa yi hisabi ba ballantana a buɗe ƙofofin aljanna jin mu shiga inna ma kuntu khalila ni kawai ba daɗayyan Allah ne wara wara na bayan baya i'madu ila Musa ku dogara zuwa ga annabi Musa allazi kallamahu Allah taklima wanda Allah ya magana da shi baci da baci fa ya tuna Musa za mu tafi wurin annabi Musa fa ya kula sai annabi Musa ya ce lasu bi sahibi zalik ba ni ne da wannan matsayi ba ban isa ba idhabu ila Isa kalimatullahi wa ruh ku tafi zuwa ga annabi Isa kalmar Allah kuma ruhin Allah fa ya kuli Isa sai annabi Isa ya ce lasu bi sahibi zalik ba ni ne da wannan matsayi ba fa ya tuna Muhammadan sallallahu alaihi wa sallama ku tafi zuwa ga mai gida shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa ya qumu sai manzon Allah ya tashi fa yuzanu la sai ai masa izini wa tursalu al-amanatu war rahim za a aiko da amana za a aiko da zumunta fa ya qumani sai su tashi ayi shay'in kamar al-baqar barak wasu za su wuce kamar walqiya Ƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce alam tarau shin ba kwa gani kaifa ya murru yanda al'amura suke shudewa wa yarja suke dawowa fi tsarfatayin kamar kiftawar idanu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai wasu su zo su gitta kamar rish kamar wucewar iska summa kamar tsayir wasu za su wuce kamar wucewar tsuntsu wa ashaddu rijala tajri bihim a'maluhum mafi tsananin mutane kuma ayyukan suna gudana a gabansu wa nabiyukum qa'imun ala sirat ga annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tsaye kan siradi ya kuli yana cewa rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim ya ku bayan Allah wannan rana tana nan zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsu abi huraira biyadihi na rantse da wanda ran abu huraira ke hannunsa inna ƙara jahannama da saba'una hariƙa annabi ya ce zurfin wutar jahannama gwargwadon wato tafiyar shekara saba'in ne ya ku bayan Allah ko mun yi tanadi dangane da alƙiyaman nan ko mun yi shiri dangane da alƙiyaman nan mu tuna fa alƙur'ani sura sukutum Allah madaukakin sarki ya ware ya sa mata suna suratul qiyama inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa لا أقسم بيوم القيامة Allah ya ce la uqsimu bi yawmil qiyama ba sai na rantse da ranar tashin alkiyama ba ka yadda baka yadda ba ka shirya baka shirya ba Allah ya ce za ta zo ba yaddanka ake nema ba ba shirinka ake nema ba hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce innakum satamutuna kama tanamun annabi ya ce dukkan mu za mu mutu kamar yadda muke kwanciya bacci haka za mu mutu gaba ɗayan mu wa tuba suna kama tastaykizun za a tashe mu kamar yadda muke tashi bacci wala tajruyanna bil hasanati al hasana za a yi sakamakon kyakkyawa da abubuwa kyawawa wa bil sayyi'ati sayyi'a za a yi sakamakon mummuna wato da munanan ayyuka Allah ka sa ba mu ciki ya ku bayan Allah wannan ranar da Allah ya ce ba sai ya rantse da ita ba tana nan tafe rana ne da ta kunso musiba rana ne da ta kunso bala'i rana ne da take tafe da tashin hankali shi ya sa ma dukkan ilimin ta gaba dai Allah ya tattara ya rike kamar yadda Allah yake cewa inna Allah indahu ilmu sa'a إن الله عنده علم الساعة Allah ya ce inna Allah indahu ilmu sa'a lalle Allah a wurinsa ilimin tashin alkiyama yake har annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah bai sanar da shi ilimin tashin alkiyama ba domin an masa tambayoyi yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها قل إنما علمها عند الله وما يدريك وما يدريك لعل الساعة قريب تكون قريبا وما يدريك وما يدريك الساعة ana rama bayan za a tashi alƙiyamin nan ba ya haƙuri Allah ya ce ya tsaluna ka anin sa'ati ayyana mursaha suna tambayan ka dangane da tashin alƙiyama yaushe ne za a yi ta Allah ya ce qul inna ma ilmuha inda rabbi qul inna ma ilmuha inda Allah ka ce ilimin tashi alƙiyama yana wurin wa jama'a yana wurin Allah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba me ya sadar da kai akwai tsammanin kiyama ta kasance a kusa yas'aluka an-nasu anis sa'a يسألك الناس عن الساعة mutane na tambayan ta dangane da tashin alkiyama yaushe za a yi ta wata rana ne a wani watan ne a wata shekarar yaushe kiyama za ta tsayo kulin na ma ilmu ha inda rabbi.
قل إنما علمها عند ربي kuli ga ya musu inna ma ilmu ha inda rabbi ilimin tashin alkiyama yana wurin ubangiji la yujalliha لا يجليها في وقت waqtiha لا يجليها لوقتها إلا hu illa hu إلا هو la yujalliha liwaqtiha illa hu ba wanda ya san san da za a tashi alkiyama sai Allah saqulat bis samawati wal ard ilimin tashi alkiyama ya wasan mai bakwai nauyi duk yanda Allah ya wasa kirari was samaa banainaha bi aidi wa inna lamusiun Allah ya ce da zai dora ilimin tashin alkiyama sai sama ta rikito ya wa ƙasa nauyi dubi kirarin da Allah ya wa ƙasa walar da farashinaha fa ni'mal mahidun da Allah zai dora ilimin tashi alkiyama akan ƙasa sai ƙasa ta burma la tatikumu illa bagita kiyama ba za ta zo muku ba sai kwatsam wasu na masallaci za a tashi alkiyama wasu na kasuwa za a tashi alkiyama wani na gidan karuwai za a tashi kiyama wani yana shan giya za a tashi kiyama wani ya zo gaban mai ce an zubo shayin an miƙo masa kan a kawo buredi kiyama za ta tsayu wani ya shiga bayi za a tashi kiyama wani na karatun alkur'ani za a tashi kiyama wani na wurin waji za a tashi alkiyama wani na tsakiyar sata za a tashi alkiyama wasu suna kulla sharri ya za a yi murdiyan zaɓe ya za a cuci talakawa sai Allah ya tashi kiyama la ta ci kumu illa bagita kiyama ba za ta zo muku ba sai kwatsam yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha suna tambayan ka kai ka ce kai wani masani ne dangane da alkiyama qul inna ma ilmuha indallahi kace ilimin tashi alkiyama yana wurin Allah walakinna aksaran nasi la ya'lamun sai dai mafi yawa daga cikin mutane ba su sani ba ya ku bayan Allah kowa ya shirya kowa ya damara yan ragowar kuɗinka da suka rage igaggawa ka kashe ban je zuga ka ka kashe duka ba kar sai ka kashe a kitashin kiyama kuma ka zo ka shiga wata fitina amma yi sauri ka kashe kuɗinka tun kafin ran da kuɗin ba za su yi amfani ba yau malayan fa'u malon يوم لا ينفع مال ولا بنون yau malayan fa'u malon wala banon yini ne da dukiya ba ta da amfani yayan da ka haifa ba za su amfane ka ba ba su son ganinka ba ka son ganin su yau mai firrul mar'u min akhi يوم يفر المرء من أخيه ranar da mutum yake guje ma dan uwansa uwarsu dai ubansu dai bai so ya ganshi uwa guda suka hada bai so ya ganshi ubansu daya bai so ya ganshi da babansa da babansa uwarsu dai ubansu dai bai so ya ganshi bayan nan wa ummihi وأمه وأبيه yini ne da mutum bai son ganin mahaifiyarsa bai son ganin mahaifinsa uwarsa ba ta so ta ganshi ubansa bai so ya gansa har matarsa وصاحبته وبنيه wa sahibatihi matarka ba ta fatan ganinka dan da ka haifa bai fatan ganinka saboda mai alaran ma لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه da kullum ra'in minhum kowane ɗaya daga cikin mu yawma izin a wannan rana sha'anin yugunihi al'amarin gaban sa ya ishe shi annabi muhammad annabi muhammad annabi muhammad yace innakum tusharuna yawmal qiyamati huffatan urratan gurulan guhuman jaw'anan atishana annabi yace za a tara mu tsirara zigidir zindir titibiri dir haka za mu taho gaban Allah ba riga ba wando ba hula ba takalmi ba kaciya ba belu ga yunwa ga kishin ruwa ummuna aisha radiyallahu anha ta ce ya rasulullahi ga maza ga mata ya rasulullahi ga siriki ga sirika annabi ya ce ina ai bala'i da musibar da yinin alkiyama ta kunso ba maganar maza da mata ake ba ba maganar siriki da sirika ake yi ba rana ne da duk abin da ka aikata tun daga ran da baba ku ta haife ka har ran da kiyama ta tsayu wallahi sai ka tana shi yau mai tazakkaru linsani يوم يتذكر الإنسان ما سعى yau mai tazakkaru linsanu ma sa'a ranar da mutum yake tuna abin da ya aiwatar a rayuwarsa kaf duk abin da kai daga ran da ka duro duniya zuwa ran da aka tashi kiyama sai ka tuna shi yini ne da zaka ga mutane na fitowa daga cikin kabari yanda ka san ana zubar ruwan sama yau mai kharujuna min al-ajdad يوم sira'a.
يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون yau mai khurujuna min al-ajdasi sira'a ranar da mutane suke fitowa daga cikin kabarruka da sauri ba muna zuwa makabarta ba ba muna binne mutane ba to duk wannan kabarin da kake gani sai an binne mutum dubu kan a tashi kiyama kuma asari ingantacce a cikin dubun nan mutum ɗaya ne dan aljanna ɗari tara da casa'in da tara duka wutar jahannama suka yi kuma DE za a ba su direct entry ba ya- buwayek ba neko ba jan ba fasu UME wuta kawai Allah ya kare mu ya ku bayan Allah kowa ya tattali saboda wannan rana kowa ya shiri saboda wannan rana tana nan tafe ka yadda baka yadda ba ka shirya baka shirya ba kana so baka so wallahi dan uwa ranan na nan tahowa rana ne tana nan tafe ba yadda ka ake nema ba ba shirin ka ake nema ba ba san ka ake nema ba ko da so ko da ki wallahi malam sai ka tafi fatan mu Allah madaukakin sarki ya kyautata mana ƙarshen mu wannan yini ne yawma idhi yasdurun nasu ashtata يومئذ يصدر الناس أشتاتا liyuraw a'malahum ليروا أعمالهم faman ya'mal mithqala فمن يعمل dharratin مثقال ذرة خيرا يره waman ya'mal ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره yawma idhin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum dan fa kowa zai ga aikin sa kowa zai ga sakamakon abin da ya aiwatar faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata aikin alkhairi daidai da bayan zarra za a nuna masa zai ga abinsa wa mai ya'mal misqala zarratin sharran yara haka wanda duk ya aikata aikin sharri shi ma daidai da bayan zarra wallahi zai gani shi yasa in zaka yi wa Allah iskanci kakai akan kasar shi domin kasar ba ta babanku bace ta waye to in kiyama ta tsayu kasar ma za ta ba da labari yau ma izin tuhaddisu yawma idin tuhaddisu akhbaraha yau ma izin a wannan rana tuhaddisu akhbaraha kasar za ta ba da labarin duk irin azabar da wa'annan azzaliman suke gane mana kun san ba mu ba shi gabaninmu azzalimai ba mu ba su ba wani shugaba da zamu daidaita yana zaluntar mu wallahi saboda ba wan mamanmu a cikin su ba kanin babanmu ba mun da wata alaka da ku banda ta musulunci to tunda zaluntar mu kuke yi wala ba za mu daga muku kafa ba ita ce magana ta gaskiya ba wanda za mu daga wa kafa mun shiga lunguna da saguna ba inda ba mu je mun yi wa'azi ba da kyakkyawan manufa da kyakkyawan niyya da kyakkyawan zato musulunci zai ci gaba wallahi malam na mun karanta ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fis silmi kafa ban san adadi ba duk dai kokarin dai sai mun samu an nema ma muslim muslim ticket to yau gashi suna ta gane mana azaba kuma azaban lare ba fihi to amma ku sani iya azabar da za ku gane mana a nan duniya ne idan kiyama ta tsayi fa yawma idhin la yu'azzibu azabahu yawma idhin la yu'azzibu azabahu ahad fa yawma idhin a wannan rana la yu'azzibu azabahu ahad ba wanda zai yi irin azabar da Allah zai ba mu iya zaluncin ku da mu nan duniya shi yasa kiyamar Allah ya raba gajjama wasu fuskokin ran tashin alkiyama masu haske ne wasu fuskokin ran tashin alkiyama cikin ni'ima suke wujuhu yawma idhin nadira wujuhu yawma idhin na'ima wa wujuhu yawma idhin alaiha gabara kai ko baka taba zuwa islamiya ba daga jin gabara kai kasan gaban ba zai kyau ba wallah wasu shugabannin wa wujuhin yawma izin alaiha gabara haka za su tashi nan an yi rufa rufa an zalunci talakawa ran tashin alkiyama yawma tubula sarayir yawma tubula sara'ir ya labari فما له من قوة ولا ناصر yawma iz yawma tubula sarayir rana ce ta tonan asiri duk muku-mukun da kai a ofis Allah zai tona asirinka wannan rana ciwaciwar da aka yi a local gamman wala ji sai Allah tona asirinku badakalar da aka yi a state gamman sai Allah ya kunyata ku cutar da aka yi wa talakawa a federal gamman su manya ko akwai ranar tonan asiri fama lahu min quwwatin wala nasir a wannan yini ba wani mai karfi ba wanda ya sai yi taimako kai hasali ma zaliman a wannan rana kalla innahum an rabbihim كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون kalla aha innahum an rabbihim su ga ubangijinsu yawma idan a ranar alkiyama da mahajubuna za a sha maki da azalimi ba zai ga Allah subhanahu wata'ala ba su ya zaliman alladina yukazzibuna bi yawmiddin su ne waɗanda suke karyatawa da ranar sakamako su ba su ma yadda za a yi tashin alkiyama ba yadda suke zaluntar talakawa suke jefa al'umma cikin kunci da damuwa yanzu ku shiga kasuwanni duk an karya 'yan kasuwa duk an karya 'yan kasuwa don kwa masu provision sai dai Allah ya rufa mana asiri za ka ga kwalaye ka sha katon wallahi duk kwali ne ba komai a ciki wallahi duk kwalaye ne empty ne kawai ake dankawa to duk waɗanda suka ƙaryata ranar sakamako akwai bala'in da zai same su domin Allah ya ce waili yawma izil lil mukazzibina azabar Allah ta tabbata a wannan rana ga masu ƙaryatawa wata rana ce yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin يوم يقوم الناس لرب العالمين yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ranar da mutane suke tsayuwa gaban ubangijin halittu ubangijin talakai za mu tsaya a gaban Allah ranan ban da komai ba ka da komai ba zan iya mallaka ma komai ba ba ka iya mallaka min komai yau la tamliku nafsul يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله yau la tamliku nafsul li nafsin shay'a yinin da wata rai ba ta iya mallaka ma wata rai da komai ba abin da za ka iya mallaka ma wani wal amru yawma idhin lillah dukkan al'amura a wannan rana sun koma ga Allah subhanahu wata'ala gaba daya al'amura sun koma ga Allah yayin yake Allah madaukakin sarki ya ba mu labari inna anzarnakum azaban qariba
إنا أنذرناكم عذابا قريبا inna anzarnakum azaban qariba Allah ce lalle mu muna gargadin ku da wata azaba mafi kusa yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu ranar da mutum yake duba abin da hannun suka gabatar wa yaqulu alkafiru ya laitani kuntu turaba kafire za su ce kai co ina ma Allah mai da su kasa a wannan rana ne yawma yaqumu ruhu wal يوم mala'ikatu يقوم الروح والملائكة صفا Mhm.
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا رانا دا ملائكة جبريل زي تايا غا ملائكو أن يسووا سووا لا يتكلمون با أوبان دي إسي مغانا nan duniya ba haka kawai zaga wani ya tafi gidan rediyo ba wai yana magana da yawun gwamna ya dinga shararo ƙarya kuma shi ya san ƙarya yake faɗi abin da ya ce gwamnan ya yi ya san gwamnan bai yi ba abin da ya ce dan majalisar ya yi ya san dan majalisar bai yi ba abin da ya ce ciyaman din ya yi ya san ciyaman din bai yi ba abin da ya ce shugaban kasa ya yi ya san shugaban kasan bai yi ba la yatakallamuna illa man azina lahu rahman ba wanda ya isa ya magana a filin alkiyama wallahi sai wanda Allah ya wa izini wa qala sawaba kai da ku ake tafiya ai wannan gwamnatin ku ce ko lahira ma wutar ta ku ce wallahi ba haka suke faɗi ba gwamnatin su ce a bar musu kayan su ko to lahira ma wutar ta ku ce mun bar muku kayan ku ba shi kenan ba za a yi busa a ƙaho yau mai yumfaku fi suri fata
يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا yau mai yumfaku fi suri ranar da za a yi busa a cikin ƙaho fatatuna afuwaja za mu zo tawaga tawaga ƙungiya ƙungiya haka za a zo gaban Allah ranar tashin alkiyama ko kana so ko baka so ko ka shirya ko baka shirya ba a wannan rana haka za ka zo gaban Allah subhanahu wa ta'ala me yasa saboda tsarin da Allah ya kenan shirin da Allah ya tsara kenan ka yadda baka yadda ba dole haka za ka bi a wannan rana ne za mu amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala amsa kiran Allah yau ma izin tu'raduna la takhfa minkum يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية yau ma izin tu'raduna ranar ne za a bujiro da mu za a gito da mu la takhfa minkum khafiya wani mai buya bai sai buya ba to ina za ka buya duwatsu an nike su nikewa wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نصفا wa yas'alunaka suna tambayanka anil jibal dangane da duwatsu fa qul yansifuha rabbi nasfa kace ubangiji zai niƙar da su niƙarwa sheƙarwa sheƙarwa fa yadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta Allah zai lebur da duniya ba tudu ba kwari daga nan masallacin nan kana hango inda za a yi tashin alkiyama daga nan wurin Allah ya nade ƙasa iza zulzilatil ardu zilzalaha in muka girgiza ƙasa girgizawa za a nade ta tas za a koma gaban Allah subhanahu wata'ala ranar haduwa yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن yawma yajma'ukum li yawmil jam ranar da za a tara mu a ranar haduwa zalika yawmut taghabun wannan rana ita ce ranar kamunga a wannan rana yawma yab'athuhumullahu jami'a Allah zai tara mu gabaci daya fayunabbi'uhum bima amilu Allah zai bamu labarin abin da muka aikata ahsahu Allah wa nasuhu wallahu ala kulli shay'in shahid to a wannan rana ne yawma yaqulul munafiquna يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم yawma yaqulul munafiqun ranar da munafikai maza suke faɗi wal munafiqatu da munafikai mata lillazina amanu ga masu imani unzuruna naqtabis min nurikum ku dan dube mu ku ko mu tsinkaya daga hasken ku yan uwa kun ga duduhun nan da ake yi wallahi Allah na tara shi tun daga ran da Allah ya halicci duniya har ran tashin alkiyama Allah yana tattara duhun da ake yi kiyama na tsayuwa Allah zai ce idza shamsu kuwirat in muka tafiyar da hasken rana sai a sako wannan duhu saboda tsananin duhu mutum zai dinga zargin kansa anya shi shine kuwa saboda fitina na duhun filin alkiyama to babban tashi hankalin duk waɗanda ba sa sallah akan lokaci duk waɗanda ba sa sallah cikin jami'i duk waɗanda ba sa sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ranan haka zaka same su sun yi dip ba haske ko ɗaya a tare da su masu imani masu sallah irin ta manzan Allah masu sallah akan lokaci masu sallah a cikin jami'i to su ne za ka ga haske na gudana a jikinsu to shine munafukai maza da munafukai mata za su ce wa masu imani unzuruna na kata bismin norikum ku dube mu wato ku kalle mu na kata bismin norikum za mu tsinkaya daga haskenku yau matar almu'minina wal mu'minati yas'anu ruhum baina aydihim wa bi aymanihim haske na bayyana a tsakanin mu'minai tsakanin damansu da hannayensu yaquluna suna cewa rabbana a bushrakum al-yawma jannatin ana musu bishara da gidan aljanna Allah ka sa da mu a ciki fa yawma idhin a wannan rana la yus'alu an zambihi insun wala jan aljanu da mutane ba wanda za a tambaya zunubinsa kowa ya sani ya ku bayin Allah mu yi shiri don wannan ranar masu kulla makirci a tuba masu kulla kaidi a tuba يوم لا يغني عنهم كيدهم يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون ranar da makircin mai makirci bai wadatar da shi da komai wala hum yunsaruna sannan kuma babu wanda zai taimake ka yini ne da za a kira wasu zuwa wutar jahannama kai tsaye ko hisabi ba za a yi musu ba yawma yud'una ila nari يوم jahannama يدعون إلى نار جهنم دعا yawma yud'una ila nari jahannama da'a ran da za a kira wasu zuwa wutar jahannama kira za su amsa kira ko sun kiya bare sun yadda ranar da za ka ji hantar mutum tana tsi wato tsara saboda bala'i na yinin alkiyama yau mai yasma'una sahihata bil haqq wannan rana tana nan tafi dan uwa ka ji tsoron Allah saboda bala'in wannan yini waɗanda aka kira zuwa wutar jahannama za ka ga aice mata lodi aice mata lodi jahannama na hadiya har sai Allah ya tambaye ta yau mana ƙulu li يوم jahannama نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد yau mana ƙulu li jahannama ranar da Allah yake gaya ma wutar jahannama halimtalat shin kin cika fata ƙulu halmin mazid ta ce ya Allah shin da daɗi ƙila fa da kai za a daɗa Allah ya kiyaye kila da ku za a dada Allah ya kiyaye kila da mu za a dada Allah ya kiyaye to a wannan rana ne za ka ga duk an yi nil down gaban Allah da gwamnatin da 'yan gwamnatin da waɗanda aka zalunta a gwamnatin duk gaba ɗaya wa tara kulla ummatin jasiya وترى كل أمة جاثية Mhm. kullu ummatin كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون Allah ya ce wa tara kulla ummatin jaziya za ka ga kowace al'umma a gugurfa ne wallahi ila kusa da asuwaju za ku- za ku zauna da an yi nil dawon yi ina ruwan Allah ba nan ne yake asuwajin ba a lahira waju waju za a yi da shi wallahi na rantse muku da Allah in kiyama ta tsayu bai adalci ga talakawansa ba wala waju waju za da shi zuwa wutar jahannama waye shi a filin alkiyama waɗanda suka ake ganin ma sun yi su a filin alkiyaman ba su da ta cewa ballantana wani wasu waju ranar ka ji ministoci an yi tsaye Allah ce kullu ummatin tud'a ila kitabiha ko ta al'umma za a kira ta zuwa ga littafinta al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun a yau ne za a saka ma kowace rai da abin da ta kasance tana aikatawa ya ku bayan Allah dangantaka ka da wani masoyi majibinci wani mai gida wallahi ba zai amfane ka ba yawma la yughni maulan an maulan yawma la yughni maulan an maulan shay'a wala hum yunsarun wala hum yunsarun yawma la yughni maulan an maulan shay'a ranar da wani majibinci bai wadatar da majibincinsa da komai ba abin da zai tsinana maka shi yasa man kana da wani dan uwa mai dama dama ya ɗan damunta ma tun a nan duniya ana zuwa lahira ta kanka kake shi ma ta kansa yake yi wannan ku duk yanda kake jin waiwa na abokina ne aminin ka ne ba mai jin tsakanin ku ƙarya ne kiyama ba ta tsayi ba al-akhillau yawma idhin al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adun illa al-muttaqin al-akhillau abokai aminai sahiban juna بعضهم لبعض يومئذ الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ساشن سد ساشي مكي يا جوناني sai waɗanda suka yi abota don Allah su kaɗai ne za su kai labari ma abokinka ne shi ya koya ma sata ha abokinka ne shi ya koya maka zina ha shi ya koya ma shaye-shaye shi ya sa kake wulaƙanta iyayenka shi ya raba ka da Allah baka sallah sai ka ga dama shi ya koya maka yadda za a saci akwati a jefa al'umma cikin masifa to ranar tashi alƙiyama za ku tashi makiya juna duk wanda ya koya ma zalunci walayyan ba kuma yawma iz zalamtum annakum fil azabi mushtarikuna a wannan yini ba zai amfane ka ba ba za ka amfane shi ba wanda kuka yi zalunci innakum fil azabi mushtarikun ku a cikin azabar Allah ma tara ku za a yi duk tare za a cuda ku shi yasa wannan wazin da muke yi da masu jin haushin mu da waɗanda suke jin daɗin mu zaman lafiyar mu gaba ɗaya استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ ما لكم من ملجأ وما لكم من نصير استجيبوا لربكم kowa ya amsa kiran ubangiji fa Allah ya yi kira a amsa ya ayyuha allazina amanu istajibu lillahi يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول يا كوانا دكوك إيماني ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idza da'akum lima yuhyikum in sun kiraye ku ga abin da zai rayar da ku wa'alamu ku sani an Allah ya huli bainal mar'i wa qalbi Allah na sha makance tsakanin mutum da zuciyarsa wa annahu ilaihi tusharuna ko an ki ko an so zuwa ga Allah za mu taru gaba ɗayan mu za mu koma zuwa gaban Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa man la yujib da'iya Allah falaysa bi mu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dalalin mubin duk wanda bai amsa kiran Allah ba to ba wanda zaka buwaya a ban ƙasa an yi fir'auna ya tafi an yi hamana ya tafi an yi karuna ya tafi bukutu nasar ya tafi ƙuddaru ya tafi daka yanus ya tafi abu jahal ya tafi abu lahabi sun tafi ka allam yi khulqu aw lam yakunu kaman ba a halice su ba kaman ba saba zama a wannan duniyar ba haka ali bin husayn ya faɗa a cikin zuhudu yace halid duniya wa ma biha jami'an siwa zillin yazulu ma'an nahari تفكروا أين أرباب السرايا وأرباب الصوادف والإشاري فأين الأعظمون ندا وبعثا فأين السابقون لدى البخاري وأين القرن بعد القرن منهم من الخلفاء وشم الكبار كأن لم يخلقوا أو لم يكونوا وهل شيء, وهل شيء يصان عن البواني yace ita wannan duniyar wa ma biya jami'an da duk abin da ke cikin duniyar gaba daya ai kamar inuwa ce wacce take tafiyar da yini jama'a da azumuna cikin me rana yanzu ba dare to haka duniya take in ne rantsuwa ba ka fara wallahi billahi duk masallacin nan ba ɗan shekara ɗari ka jin mai jin sauti na dai kusa da masallacin nan yanzu samun ɗan shekara ɗari sai an yi da gaske don masu shekara ɗarin yanzu yunwa ce wallahi kawai sai jikan kai ɗora ka ya ce ai baban maman shi ne yanzu yana da 108 kuma ƙarya ne a kai shi inda fintiri yake ka gani in bai dawo cikin hayyacinsa ba a miƙa shi gamin hausa ya zauna abin da fintiri ke ci shi ma ya ci abin da fintiri ke sha shi ma ya fanta ma ka ga idan bai canza kala ba ai bila da shi ka gani ai yunwa ce kawai wala yunwa ce mala Allah ka tausaya mana ya ku bayan Allah wannan rana tana nan tafe shi yasa muke gargadi alqur'ani ke gargadi da azzalimai iya zaluncin ku nan duniya idan kiyama ta tsayi zaluncin ma ba zai amfane ku ba yau ma la yanfa'u zalimina ma'aziratuhum
يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولا هم يستعتبون يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ranar da zaluncin azzalimai ba zai amfane su ba uzuri da za su kawo ba zai amfane su ba ba za a shi uzurinsu ba wala humul la'ana tsinuwar Allah ta tabbata a kansu don duk tsinannu ne duk wanda ya zalunce mu Allah ce tsinanne ne ka ga Allah ba zai ce kai tsinanne bane mai shiru Allah ce kai tsinanne ne za mu faɗi kai tsinanne ne wurare daban-daban Allah ce ala la'anatullahi ala zalimina tsinuwar Allah ta tabbata kai duk azalimi Allah ya tsine mai albarka idan a federal yake Allah ya tsine masa in a sitati yake Allah ya tsine masa in a local gamman yake Allah ya tsine masa duk azalimin dan kasuwa Allah ya tsine masa eh Allah ya tsine maka sai mafasa tsine maka tsoron ka muke ji Allah ka gafarta mana wannan rana ne alaramma اليوم تجزى كل نفس بما كسبت اليوم تجزى كل نفس بما كسبت akwai zalunci لا ظلم inna
اليوم Allah sari'ul إن الله سريع الحساب hisab al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat Allah ce a yau muna saka ma kowace rai da abin da ta aikata la zulma yau ya kuwa zalimai ranar alkiyama ba zalunci inna Allah sari'ul hisab Allah mai gaggawan hisabi ne Allah ji kankanin rawi Allah ya gafarta masa ya ce karfe tara dot za a fara tashin alkiyama kan goma da rabi kowa ya san matsayinsa ai ka tsawaita malam kalin rawi goma da rabi ai Allah wuce na tun da ya ce sariul hisab ai magana ta kare ba fa wani kayan gaba zo ne hisabu tambaya biyu ne kawai in ka amsa fa nima idan baka amsa ba ka shiga uku fala nas'alanna allazina ursila ilayhim فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين fala nas'alanna allazina ursila ilayhim Allah ce za mu tambayi waɗanda muka aika wa manzanni da ni da kai da mu da ku da su da kowa wala nas'alanna al-mursalina Allah ce su ma manzannin za mu tambaye su shikenan an gama hisabin an gama ya kai dan uwa taro ne fa sai ka je sai na je dole kowa sai ya zo yau mahun bari zuna la ya khufa يوم هم بارزون yayin yake لا يخفى على الله شيء yau mahun bari zon ran da za mu bayyana kwarai kwace gaban Allah la ya kufa alallahi minhum shay ba wanda zai buyan ma Allah Allah zai tambaya liman mulkul yau yau mulkin a hannun waye yake asuwaju shiru liman mulkul yau yau mulkin a hannun waye yake ministoci shiru liman mulkul yau yau mulkin a hannun waye yake sanatoci shiru masu karanta haraji ko ana so ko ba a so sai an tabbatar ranar shiru limanil mulkul yau yau mulkin a hannun wa yake yan majalisun tarayya shiru eh ka san wai an musu alkawari in dai suka yadda da magana haraji kowa zai koma kujerarsa ya Allah duk wanda ya sa hannu Allah ka anshi rayuwarsa kafin 2027 wanda bai ce abin ba shi ma Allah ka hada hadda shi ya Allah duk wanda ake hada baki da su a kulla ma arewacin Najeriya da Najeriya sharri Allah ya sa su mutu kafin 2027 wanda bai ce abin ba shi ma Allah ka hada hadda shi ya Allah duk waɗanda suke fatan al'umma mu shiga cikin masifa Allah ka anshi rayuwarsu kafin 2027 in suna ofis sun fito Allah ya sa sun fito kenan in sun kwanta bacci Allah ya sa sun kwanta kenan in sun yi tafiya Allah ya sa su bace kar su dawo wanda bai ce amin ba shi ma Allah ka hada hadda shi shi kenan kawai kuma ban kira suna ba in ka ce da kai nake da kai nake yawa wallahi ba kuma wanda ya isa kira ni ƙarin bayani ɗan ƙasa ne ni ban kira sunan kowa ba amma in ka ce da kai nake da kai nake ko doka ƙasa ta hana a yi wa azalimi addu'a doka ta hana kai ma azalimi addu'a ai ba ta hana ba yan ƙasa ne mu tunda mu yanzu ba abin da ya rage mana sai me addu'a ce kawai tunda dai bai ji kunyan fitowa ya ce wai shi bai da na sanin cire subsidy ba sa'annan kuma maganar haraji ba gudu to mu ma maganar addu'a ba gudu ya Allah duk wanda zai zalunce mu Allah ka hallaka shi idan tafa yake a jirgin sama Allah ka sa ya hatsari inda za su yi mutum Allah ka kawo girgizan ƙasa Allah ka shafa tarihinsu ba wanda ya isa yana mu a duba constitution na Najeriya muna da yanci mu yi addu'a muna da yanci yan ƙasa ne mu kai hankalinka ba zai tashi ba sai kiyama ta tsaye a laramma wa yawmal qiyamati tara alladhina kazabu ala allahi ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة tambayesu alaysa fi jahannama أليس في جهنم مثوى للكافرين ala ramma ka sace jikinka baka haddace alqurani da jin tsoro ba fa ba fa wani wanda ya isa ya maka abin da Allah bai ma ba ka kawo aya kawai kanka tsaye ɗan ƙasa ne kai in kuma daga Uganda ka zo to sai ka bani labari. ‘Yan Najeriya ne mu, tsoron wa za ka je, a takhashawnahum jama'a muna jin tsoron su ne? A takhashawnahum ku kuna jin tsoron su ne? Wallahu a haƙuwa an takhashawu in kanu muminina Allah shi ya fi cancanta mu ji tsoron sa in dai imanin mu na gaskiya ne. Yaya mutumin da yake kashi kana kashi kuma nashi ma ya fi naka wari dan shi haram ya ci. za ka kama jin tsoronsa for what reason a kan me ba daidai ba ne Allah ce wa yau malkiyama ran tashin alkiyama tarar lazina kazabu alallahi za ka ga waɗanda suka shirga gawa Allah ƙarya wujuhun musu wadda fuskar su ta yi baƙi kirin Allah ya ce alaisa fi jahannama masu wallil lilkafirina ashe a wutar jahannama babu makomar kafirai wallahi akwai akwai ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah mu tuna wannan rana abu mai yulƙafin nari yanzu wanda aka jefa shi wuta khairun amayyaci amina yau malkiyama shi ya bada khairi da wanda ya zo amintacce zai tafi aljanna ranar tashi alkiyama sai Allah ya gasa mana bakan magana ya ce i'malu ma shi'tum ku je ku aikata abin da kuka ga dama suratul fussilat innahu bima ta'maluna basirun Allah na ganin duk abin da kuke aikatawa wallahi duk abin da ake aikatawa Allah na gani ba wani abu da zai buyan ma Allah subhanahu wa ta'ala ka gama zaluncin kai wakilin azzalimai ranar alkiyama al-yawma nakhtimu ala afwahi
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون Allah ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim a yau za mu kulle bakunansu duk masu fitowa suna magana da yawon gwamnati akan ƙarya akan zalunci akan jefa al'umma cikin bala'i ana ta maganar haraji wai duk ƙasashen duniya ana ansan haraji tsakaninmu da Allah da hutun mutanen ƙasashen duniya da hutun 'yan Najeriya ɗaya ne Kamon je kanan Nijar ka sha mamaki Allah ya mana arziki sama da shekaru aru aru kafin Allah ya wa Nijar amma yau mutanen Nijar sun fi mu kwanciyar hankali yau mutanen Nijar sun fi mu zaman lafiya yau mutanen Nijar sun fi mu saukin rayuwa yau mutanen Nijar sun fi mu samun tsaro wutar lantarki jin daɗin shugabanci kuma shi kenan sai a gana mana azaba kuma a ce ba za mu yi magana ba jama'a kabari muke mala'iku ne suke shugabancinmu wallahi ko aljani ne kai sai mun yi magana wallahi ko aljani ne kai sai mun yi magana domin duk inda Allah yakan ambaci aljanu da mutane yake hada su mugayen mutane kai marasa imani azalimai ban da kira suna ba yawwa azalimai na faɗa in kuma azalimi ne kai to da kai nake yawwa ban kira suna ba kuma iya zalincin ka nan duniya ne ana zuwa lahira magana ta ƙare fal yawma la tuzlamu nafsun shay'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun ayo ba za a zalunci kowa da komai ba kuma ba za a yi muku sakamako ba sai da abin da ku kasance kuna aikatawa a wannan rana ba ka iya mallaka ma kowa komai fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra a wannan rana ba ka iya mallaka ma kowa amfanuwa ko cutarwa ba abin da za ka iya mallaka ma wani domin rana ne da za a yi wa wasu gashin tsiran dambala yau mace kallaba wujuhun finna
يوم تقلب وجوههم في النار yau mace kallaba wujuhun finnar ran da ake jujjuya fuskokin wasu a wuta ya kuluna ya laitana suna cewa kai tansu a ta'an Allah wa a ta'anar Rasula ina ma sun bi Allah ina ma sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa kuka bi wa qalu sai su ce rabbana ya ubangijinmu inna ada'ana sadatana wa kubara'ana ya ubangiji mu mun yi biyayya ga manyan mu da shugabanni sun ce in muke da aka sa hannu a haraji za mu koma kan kujeranmu fa adalluna sabil ya Allah gashi sun bar da mu hanya rabbana atihim du'ifaini min al-adnar rantse muku da Allah duk wanda ya sa hannu akan wannan harajin sai ya faɗi wannan maganar a wutar jahannama domin ba matsalar mu bace a gaban su har gwamnonin da kaji sun nuna ba sa son harajin nan fa su ma fa dan sun ji ba abin da za su samu ne dan ba sun ji ba abin da za su samu ne in za a raba haddasu wallahi in ji za mu mutu waɗannan mutanen mu ba mu ne a gaban su ba an fada dama daɗi muke ji ai ba daɗi muke ji bai an faɗi yan uwa ranar alkiyama tana nan tafe fa yau mai izin layin fa'ul lazina zalamu ma'azaratuhum wa lahum yusa'atabun a wannan rana uzurin azalimai ba zai amfane su ba in sun nema a dawo da su duniya su gyara ba za a dawo da su ba wa yau mata ƙumu sa'a ran da alƙiyama za ta tsayo yi kusubul mujirimu na malabi su gaira sa'a wallahi ‘yan iska mujirimai za su dinga rantsuwa ba su zauna a wannan duniyar ba face sa'a ɗaya kazalika kanu yufakuna a wannan rana ne ya ku bayan Allah yau mai gashahumul azab ranar da azabar Allah za ta lullube su min fawqihim wa min tahti arjulihim ta saman su ta ƙarƙashin ƙababuwansu wa ya ƙulu zuƙu ma kuntum ta'malun za a ce da su su ɗanɗani abin da su kasance suna aikatawa ya ku bayan Allah wa yawma yunadihim ranar da za a kiraye su fa ya ƙulu aina shurakaiyya allazina kuntum taz'umun za a ce na abokan tarayyan da ku kasance kuna rayawa ne time din wa jama'a kun matsi ne ko ban matsu ba saboda haka a bar mu kiyama ce gwara ma Allah ya tashe ta kowa ya huta akwai doka ne to yan uwa kun san mu masu da'a ne bari mu dan ƙara bayani kaɗan sai mu yi haƙuri tun da alƙiyamar ba ta zo ba da saura gargaɗi dai ake yi dai masu rabo su tsira marasa rabo kuma Allah ya kiyaye ya saba mu cikinsu to yan uwa za a yi busa a cikin ƙaho annabi muhammad ya ce mala'ika a sarafili zai yi busa a cikin ƙaho to busar kala-kala ce wa yau mai yunfaku fi suri fafazi a man fi sama ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله wa kullun atawhu وكل أتوه داخرين Allah ya ce wa yau mai yunfaku fi suri ranar da za a yi busa a cikin kaho fafazi a man fi samawati wa man fil ard wa fafazi a man fi samawati wal ard duk wanda ke sama da wanda ke ƙasa kowa sai ya mutu illa man sha Allah sai waɗanda Allah ya so Jibril Mika'il Asrafil Malakul Maut wa kullun atahu dakhirin kowa sai ya zo gaban Allah yana kaskantacci kowa ya kai ‘yan uwa za a yi busa ta biyu, fa iza nufiqa fi suri fala an saba bainahum yawma idhin wala yatasaalu yayin da aka yi busa a cikin kaho maganar dangantaka babu maganar tambayar ina za a babu to za a yi busa ta karke fa iza nufiqa fi suri wa nufiqa fi suri fa sa'iqa man fi samawati ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون za a yi busa a cikin ƙaho duk wanda ke sama da wanda ke ƙasa fa sai ya mutu zai rage tsora Allah da mala'iku hudu ga Allah ga Jibrilu ga Mika'ilu ga Asrafil ga Malakul Maut sai Allah ya kira mala'ikan mutuwa ya ce tsora ku nawa ya ce tsora mu hudu sai Allah ce kun yawa kuma a rage saura ku dawo ku uku ranar mala'ika jibrilu da ke kawo a yi shi ma za a ciro ransa shi ma za a ciro ran shi ana kawo ran jibrilu Allah zai ce saura kuno ya ce saura mu uku Allah ce kun yi yawa a rage ku dawo saura ku biyu za a koma a ciro ran mala'ika mika'ilu Allah zai tambayi mala'ikan mutuwa saura kuno ya ce saura mu biyu ya Allah daga ni sai mala'ikan busa kawo Allah ya ce kun yi yawa ina so daga ni sai kai shi ma a sarafili mai busa kafan za a je a ciro ransa mala'ikan mutuwa na ta murna duniya ba kowa daga shi sai wa sai Allah ya ce saura kuno ya ce Allah saura ni kare Allah ya ce to kai ma kawo ranka wallahi mala'ikan mutuwa masu ya ciro ransa haka nan zai miƙo ransa sai an wayi gari duniya kaf duk abin da Allah halitta Allah ya kirawo shi ya amsa kowa ya mutu saura Allah shi kadai to summa nufiqa fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzuruna sai ai busar ta karce to nan ne malamai suka ƙara wa juna sani Allah ne zai yi busar a'a shi a sarabilin za a dawo rai ya busa wallahu a'lam to dai kiyamar za ta tsayi kowa zai ganta za a tashi alkiyama kowa zai san matsayinsa yin uwa don Allah mu yi tattali saboda wannan rana rana ce da ta kunso abubuwa da yawa daga ciki muna ta jin labarin mala'iku za mu gansu ido da ido yau mai raunar mala'ikata la bushira yau mai izin lil mujrimina wa yaquluna hijiran mahajura a wannan rana ne za a canza ƙasa yau matubaddalu al-ardu ghayra al-ardu was samawat wa barazulin layil wahidil kahar za a nade sama yau mana tsuwi sama'a ka ɗayyar sijilin kutur kama ba da ana awwala halkin nu'ido wa'adan alaina inna kunna fa'ilin a wannan rana ne za a yi makowa sakamako يوم إذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين راند كوما إذ يزوي بعد شيدا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون أو أن الراناني إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون أو أن الراناني اللهم الله يحكم بينكم يوم القيامة الله زي يهكنش yan wuta za su wuta Allah ya sauke su lafiya ya saba mu ciki yan aljanna za mu tafi aljanna Allah ka sa muna da rabo almulku yawma izin lillahi ya hukuma bainahum ranan ba wani mai mulki shugaban kasa ta kansa yake gwamna ta kansa yake sarkin kasa ta kansa yake hakimi dagaci mai anguwa kowa ta kansa yake ranan Allah zai yi hukunci fallazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na kwarai fi jannatin na'im suna cikin aljanna wacce take cike da ni'ima Allah ka sa da mu a ciki to a wannan rana ne yawma tarawna hata zahalu kullu murdi'atin amma arda'at duk yanda uwa ke son ɗanta ranar za ka ga uwa ta yadda ɗanta wata da kullu za ta hamlin hamlaha ranar za ka ga duk wata mai ciki ta haifar da abin da ke cikin cikinta wataran nasa sukara za ka ga mutane na maye suna marisa wa mahun bi sukara walakin na azabar lahi shari'in Allah ce ba maye suke ba azabar Allah ce ce tsanani a wannan rana wanda dawul mawazin alqista li yawm alqiyama za a zo da sikeli kayan awo ranar tashin alqiyama na adalci fala tuzlamu nafsun shay'a ba za a zalunci rai da komai ba wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha duk wanda ka zalunce shi daidai da kwayar gero sai ka zo da shi waka febi na hasibi na Allah ce mun isa mu zamto masu hisabi wa anatul wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma duk wanda ya riki zalunci ranar ya tabe yawma izin a wannan rana la tanfa'u shafa'atu illa man azida lahu arrahmanu wa radiya lahu qawla ceton wani mai ceto ba zai amfane ka ba sai wanda Allah ya baiwa izinin ceto Allah ya yarda da wato fadarsa yau ma izin yadda bai unar da'iya la'i wajala ranar ne za a bi wani mai kira ba wanda ya sai bauɗe wa kashe atil aswatu lir rahamani fala tasma'u illa hamsa saututtuka za su yi tsit ga Allah mai rahama ba abin da zaka ji sai takun tafiyar mutane zuwa ina wato zuwa filin alkiyama yan uwa a wannan rana ne yau mana hashirul muttaqina ila rahamani wafda ranar da Allah yake tara masu tsoron Allah zuwa ga Allah mai rahama tawaga tawaga a wannan rana ne Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a cikin alqur'ani wa yawma naqulu nadu wa yawma yaqulu nadu shiraka'iya allazina za'amtum ranar da za a ce wa kafirai ku kirayi abokan tarayyar da kuke raya cewa su abokan tarayyar mu ne falam yastajibu lahum ba za su yi amsa musu ba waja'alna bainahum mawbiqa Allah madaukakin sarki ya sanya wata irin shamaki wani irin katanga yawma nad'u kullu unasin bi imamihim ran da zamu kira kowace al'umma da shugabanta yawma yad'ukum ran da za a kiraye mu wa tastajibuna bihamdihi zamu amsa hade da gode ma Allah wa tazunnuna illa bisumu illa qalila da kanmu zamu dinga zaton bamu zauna a wannan duniyar ba sai me sai dan kadan yawma tati kullu nafsin tujadilu an nafsiha ran da rai za ta zo tana jayayya da kanta bala'i mutum zai dinga jayayya da kansa وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون ذا ساكا مكوة ري دا أبن دا تأيكتا بذا ذا لنتيتا دا كومي با يا كوباين الله مجتو ران الله متنا وانا رانر تعالي قيامة راناني دا ذات زو راناني دا باب مكوا راناني يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذني راناني ذات زو با وان دي إسي مغانا سيدا إذن هو الله فمنهم شقي وسعيد أتتم أكو ينوتا أكو ين الجنة الله كسامو ين الجنة ين uwa a wannan rana ne Allah madaukakin sarki ce ba mu labari a cikin littafinsa mai tsarki a cikin alkur'aninsa Allah ce yau mai huma alaiha fi nari jahannam ranar da za a dinga jujjuya wasu a wutar jahannama Allah ya saba mu ciki فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون أو أن الراناني ينقوى الأمر المسلمي الله يكبام الأباري أتشل التابنسا يكي غير من تشوى وأندا duk suka suke suka tafi gaban Allah babu imani to za su tashi da bakar fuska yau mata biyar da wujuhun wata suwar da wujuh ranar da wasu fuskokin ke fari kwal Allah ka sa fuskokinmu ne. Wata su wadda wujo, wasu baki, wasu fuskokin suke baki ɗin, ka san baki kala bakwai ne, Allah ka sa ba mu ba ne. Akwai baki baki, akwai baki, akwai baki kiran, akwai baki wulik, akwai baki siɗif, akwai baki diɗim, akwai baki ɗif. To wasu za su tashi a filin alkiyama da fuskar su baki ɗif. Allah ya saba mu bane yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara ran da kowace rai za ta ga abin da ta aikata na alkhairi halarce gabanta sallarka azuminka sadakarka zumuncinka biyayyarka ga iyayenka kyautatawa makwabtanka tausayin na ƙasa girmama na sama sauki a kasuwa rangwame a ofis tausayawa al'ummar annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهضرا وما عملت من سوء abinda ta aikata mummuna ta wadda za ta yi buri lawanna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ina ma Allah ya sanya shamaki mai nisa tsakanin su wa yuhadhirukum Allah nafsahu Allah yana tsoratar da mu kansa wallahu raufum bil ibad Allah mai lausasawa ne ga bayinsa Allah ka lausasa mana Allah ramma aya karshe wahayin karshe da ya sauka wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون daga kan wannan ayan aka rufe alkur'ani wahayi bai ƙara sauka ba Allah ya ce wata ku yau ma ku ji tsoron wani yini wani yini shi da yinin alkiyama turja'una fihi ila Allah za a mai da mu zuwa ga Allah gaba daya summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat za a cika ma kowace rai da abin da ta aikata wa hum la yuzlamuna ba za a zalunce ta ba ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya ku wadanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin rai ta duba me ta aikata dan gobe gobe laraba gobe alkiyama wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah khabirun bima ta'maluna Allah mai bada labari ne da abin da muka sance muna aikatawa yawmul qiyamati law alimta bi hawlihi la barartu min ولد ومن أوطان يوم تشققت السماء بحوله وتشيب منه مفارق الولدان يوم أبوس كم طرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان ويجيء فيه المجرمون إلى لظى يتلمذون تلمذ العطشان ويجيء فيه المتقون لربهم وفداء لا نطب من الأطيان يا الله من روقانك كسامو تشن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا الله كرك جربتشيم مشغتشين سهم الذين قالوا سمعنا وهم la yasma'una inda muke daidai Allah hada mu cikin lada kuskure Allah shi yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka allahumma wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
الله أكبر الله أكبر الله me kawo أكبر kisa kuma me kawo maganar kisa
masaurari karatu ga bakin alkali abubakar Sari- salihu zaria ɗaya daga cikin malaminmu na ƙasa da ƙasa mai wazi a ƙasa muna addu'a Allah kai lada mizani daman malam ya yi masa lakabi da saurayi na samari da su wannan sunan ya bi shi yanzu a miƙa wannan abun ala abun da za ka yi
وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya azurta mu da wannan shahararren malami kuma alhamdulillah kusan sananne ne a wannan ƙasa tamu Najeriya bisa da awa ƙarƙashin sunna ƙarƙashin wannan ƙungiya mai tarin albarka ta jama'atu izalatul bid'a qamati sunna national